أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ɗaliban ilimi musamman wanda suke sauraronmu suke bibiyanmu wanda muke tare da su da wanda suke ji ta sauti ta murya a wannan darasi namu na darsin lugal arabiya ilimin nahu a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul ajrumiya a wannan rana za mu ci gaba da daga inda muka tsaya a yau ranar asabar goma ga watan august wanda ya dace dubu biyu da sha takwas daidai na miladiya kuma wanda yau talatin ne ga watan zulkaida dubu da ɗari hudu da talatin da tara a darussukan da muka wuce mun yi muƙaddima na littafi mun yi abuwabin farko na ciki mun tsaya a daidai cewan malam babu ma'arifati alamatil arabi to tun daga karatun tun daga baya da ya ɗauko daga anwa'ul arab to mun yi shi mun faɗi a samin shi yanzu mun zo babu ma'arifati alamatil arab قال رحمه الله تعالى للرفي أربع علامات الضمة والواو والألف والنون شي مالا mai ajurumiya yana cewa wannan babin ya yi akdin shi ne da sunan babu ma'arifati alamatil i'rabi wannan babi ne wanda za ka san alamomin li'arabi kuma akwai saɓani shin cewa wannan abubuwan da muke gani masu suna alamomin su ne kansu i'rabin ko kuma su alamomin li'arabi ne wannan saɓani ne na manyan makarantun lugar arabiya musamman nahu tsakanin 'yan basra da 'yan kufa to wannan babi ne wanda za ka san alamomin li'arabi ya ce lirrafi arba'u alamatin ya fara daga rafa yake cewa shi yana da alamomi guda hudu addammatu walwaw wal alif wan nunu alaman farko ta ce addamma sannan alwaw sannan al'alif sannan annun duk inda ka ga ɗaya daga cikin wannan to yana zamantowa alama ne na wujudin raf'a ciki wannan alamomin kuma sun kasu kashi biyu akwai alama asliya akwai alamat far'iyya ita damman ita kaɗanta ita ce alama asliya lirrafa aka ji za a ce maka wannan marfu alamatu raf'i ad-dammatu zahira in zahira ce haka ji an ce maka wannan marfu bi damma muqaddara alal alif mana min zuhuriha kaza kaza sai a faɗi mawani ɗin da suke jawowa wanda su ne التعذر والثقل والمناسبة haka ji an ce maka kuma wannan na damma kenan wanda ita ce al'alamatul asliya lirrafa sannan wau ita ma takan zo alaka alama far'iyya alama ce za a iya kiranta alaman alama saboda ita take wakilta take na'ibtan damma akwai abuwab ɗin da zaka ji an ce maka wannan marfu bilwaw abuwab ne wanda a lissafi malam zai gaya mana ina ne wau take zuwa ta zamanto alama lirrafa sannan al'alif al'alif ita ma alama ce far'iyya amma ba asliya ba lirraf malan zai gaya mana filla filla abuwab din da al'alif ya kunu na'iban an damma haka annun ita ma alama ce na rafa amma alama far'iyya malan zai gaya mana ita ma ina ne take zuwa ta zamanto alama na rafa aha yace mawadi'ud dammati zai fara da al'alamatul asliya lirrafa wanda ita ce addamma qala fa amma ad-dammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a yace ad-dammatu ita damma takunu tana zamantowa alamatan alama ne lirraf'i fi arba'ati mawadi'a a wajaje ne guda hudu damma take zuwa ta zamanto alama lirraf zaka ji an ce maka wannan marfu alamatu raf'i ad-damma wajaje guda hudu ne a lugal arabiya suke zuwa yace al-ismul mufrad wa jam'i taksir wa jam'i al-muannas salim wal fi'l al-mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay wajaje guda hudun nan na farko shine al-ismul mufrad suna mufrad wato suna mufradi shi itlaqin mufrad a lugar arabiya musamman a ilimin nahu yana da alaka da yana dangantaka da wani babi kake bai da ma'ana guda ɗaya kaga wannan babin da muke aka ji an ce maka alismul mufrad to in dai ka ji shi a wannan babi da muke to shine ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al asma'il khamsa nan in ka ji an ce maka mufrad shine abun da ba ba tasniya ba ba jam'i ba kuma ba wani abu ne wanda aka riskar da su aka riskar da su da tasniya ko jam aka bashi hukuncin su ba kuma baya cikin al-asmaul khamsa wannan shine ake kiran shi mufrad a wannan babin yace sawa'un akana al-muradu bihi mudhakkaran in ya zamanto ismul mufrad din na annan babin zai iya zamantowa muzakkar kaman Muhammad kaman Ali zai iya zamantowa muannas kaman Fatima kaman Aisha kaman Zainab wannan kuma damma a wannan babin a wannan ismul mufrad din qad takunu zahira za ta iya kasancewa a fili ne kana ganin ta kamar in ka buga misali ka ce hadara muhammadun hadara fi'lu madin مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع على مترفي الضمة الظاهرة كاجا محمد اسم ne mufrad me yasa ya zama mufrad saboda ba musanna bane ba tasniya bane ba majmu'an bane ba jam'i bane wala mulhaqan bihima ba kuma wani wani abu ne wanda aka riskar da shi daga jam'i ko tasniya ba ya ɗauki hukuncinsu ba kuma baya cikin asma'ul khamsa wanda su ne za su zo nan gaba kaɗan to kaga alismul mufrad a wannan babin kenan wanda addamma take zamantowa alama ne na rafa'a a cikin shi alismul mufrad na farko kenan za mu zo nan gaba ka je a babin nida za a ce maka mufrad in an faɗi mufrad a can ma'anan shi daban shine ma laisa mudafan wala shabihan bil mudaf shikenan mufrad abinda ba mudaf bane ba ba idafan shi zuwa ga wani abu ba kuma ba ba kamanta shi da mudaf ba kawai abinda ba mudaf bane shi amma shabihun bil mudaf can ababin nida kenan zai zo maka a can mufrad ma'anan shi kenan haka ababin ابتداء ده خبر باب المبتدا والخبر شي ما ذاك جي انت مك مفرد تو انن دي تعريفين شيني ما ليس مسنن ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه كما محمد ومثال ده مك تو كاga محمد ضمن شيغا تنن ظاهرا ني افيلي انا غنينتا شي كما اسم مفرد saboda ba musanna ba ne ba majmu'u ba mulhaqan bima ba kuma yana cikin asma'ul khamsa ba akwai inda kuma damman za ta zama muqaddara kamar in kace hadara al-fata hadara fi'lu madin mabniyun 'ala al-fath al-fata fa'ilun مرفوع وعلامة رفعه أن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أقا فتادنا أبن ديهانا فتادنا ذاك جراش وجل إرابي كتي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف akwai damma amma ba a fili take ba kaddara ta zaya kan alif abin da ya hana ta bayyana a fili shine a ta'azzur rashin yiwuwa hakan saboda ba zai yiwu ka ce fata ne ƙarshe wannan lazimi haka yake wannan al'alif ɗin lazima ce to da haka sai a ƙaddara damma ɗin akan alif ɗin haka in ka ce hadar alƙadi shi ma wajen li'arabi sai ka ce alƙadi marfu alamatu raf'i dammatun muqaddaratun alaliya imana min zuhuriha athiqalu alƙadi ma yana wajen raf'a sai ka ce wannan wajen li'arabi ka ce shi marfu alamatu raf'i alaman zamantowar shi marfu shine damma ce za a ƙaddara ta kan ya abin da yana ta bayyana mana min zuhuriya a thiqalu nauyi saboda ba za a iya intiƙali daga kasara aje kuma rafa a lokaci ɗaya ba akwai nauyi haka in ka ce hadara akhi hadara dai fi'il madi mabniyun ala al-fath akhi مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أخيرا في محل رفع فاعل وعلامة رفعه علامة زمن تونش مرفوع شيني ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ضمة أما بأبيلي تكيبا قدرات على ما قبل ياء المتكلم kamun ka sa ya ya din danganta abu gare ka kai mai magana anan za ka kaddara damma din abin da ya hana ta bayyana a fili saboda harakatul munasaba ya din nan na munasaba ita ta hana shi bayyana to kaga nan inda damma take zuwa ta zamanto alamar raf'a na farko kenan wanda shine al-ismul mufrad malai ce wa jam'i taksir الضمة تكون علامة للرفع جمع التكسير وجينا بيو كان شيكما جمع التكسير شيني ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده شي جمع التكسير jam'i ne wanda yake gwada sama da biyu maza ko sama da biyu mata sai dai kuma akwai taghayyur fi sigati mufradihi akwai canje-canje daga sigan mufrad din shi zuwa wannan jami wannan taghayyur din shi yasa aka saka mai taksir din saboda kusur din da yake samun shi ko a shakl ko a naqs ko a ziyada kamar yadda zai zo a gaba mufrad din shi ga yanda yake amma jami'in kuma za ga canje-canje ya same shi ba kamar sauran jam'o'i da aka sani ba to cewa dai ma dalla ala akthara min ithnaini saboda aqallul jama' shine guda biyu maza ko guda biyu mata jama daga nan yake farawa saboda me yasa saboda aljam'u lughatan ad-dammu an ce jam'a yaren larabci shine hada abu da abu to kaga hada sunan ba zai yiwu abu ɗaya a hada shi da kanshi ba sai dai daga na biyu abu guda biyu daga ɗaya a nan ga ɗaya za ka iya haɗa su in ka yi dammin su kenan ka ka yi jam'in su to shi jam'u taksir ɗin nan kuma anwa kala-kala ne saboda da aka ce ma a tagayyurin fi sigati mufradihi to wannan tagayyur ɗin da ake samu daga sigan shi na mufrad zuwa ga jam'u taksir ɗin wannan taghayyur din shi ya jawo anwa'in taghayyur din ya jawo gashi nan anwa na jam'u taksir na farko akwai taghayyurun bishakli laysa ghayru tagayyur canji da za a samu daga mufrad zuwa ga jama za a iya samun shi a shakali ne kawai shakali ne kawai bambancin mufrad da jama ne ma'anan shakali wasalin ne kawai yake bambanta guda ɗayan shi da jam'in shi jam'ut taksir misalin shi in ka ce asad mufrad wata dabba ce shararriya zaki mufrad wannan guda ɗaya ne amma jam'in shi jam'ut taksir shi ne ust kaga da asad da ust dukkansu harafofinsu guda ɗaya ne ba ƙari a harfofin baragi kuma wannan yana gwada mufrad wannan yana gwada jama me ya bambanta mufrad ɗin shi da jama ɗin me ya jawo tagayyur ɗin har aka kira shi jam'ut taksir shine a shakalin shi wasalin kawai wannan kati asad fatha duka asadun wancan kuma kace ust damma kai da farko sai sukun sai rafa ƙarshe kaga shakali ne kawai ya bambanta ta wannan tagayyur ɗin da aka samu shi ya jawo aka kira shi jam'ut taksir amma tagayyur ɗin a shakali ne kawai misali na biyu kuma kamar namir da numur kaga wannan ya fara harfofinsu duka guda ɗaya ne ga su guda uku wannan ya fara da fata wannan ya fara da damma mufrad din shine namir jami'in shi kuma numur kaga tagayyur din da aka samu a shakil ne kawai a wasali ne sai canji na biyu kuma ake samu a jam'u taksir shine tagayyurun bin naqsi laysa ghayru canji ne za a samu amma shi ba a shakali ba ne kamar na farko shi raggi ne ga mufrad na ga jam'i to mufrad ɗin in ka rage harafi harafin ƙarshe shi kenan sai ya baka jam'i shi ne ma'anan taghayyur bin naqs laisa ghairu kamar ka ce tuhama in ka tashi yin jam'in shi wannan mufrad ne in ka tashi mai da shi jam'u taksir sai ka ce tuham goge ta ɗin kawai kai na ƙarshe sai baka jami tuhama mufrad tuham jami'in shi ta shi ne ma'anan tagayyur bin naqs laisa gairu wasalin su duk iri ɗaya amma rage harafin ƙarshe kai a jam'i mufrad da ƙari jam'i kuma rage harafi baƙara baƙar kaga baƙara mufrad baƙar kuma jam'in shi wannan kuma jam'in shi jam'ul taksir ne tagayyur ɗin da aka samu shi ne bin naqs ka rage harafin ƙarshe ta ɗin baƙara ka goge ta ɗin sai ta baka baƙar duk da harafin su ɗaya shakalin su ɗaya kawai rage aka samu na harafin ƙarshe wannan ragin sai ya zamanto ya mai da mufrad ɗin ya mai da shi jama'a wannan tagayyur canji na biyu kenan da yake samuwa a jikin jam'ut taksir canji na uku kuma tagayyurun biziyadati laysa ghairu akwai tagayyur akwai canji tsakanin sigan mufrad da jama tagayyur din kuma ba kaman irin na farko bane bi shakl na canja wasali ne kawai bambancin su harfofin duk daya ba kaman shi ba ba kaman na biyu kuma wanda canjin ya zamanto shakalin su wasalin duk iri ɗaya harfofin iri ɗaya amma rage aka samu an rage harafi ɗaya a jam sai zamanto ya zama jamu taksir na ukun ba haka ba ne shi ƙari ne bi ziyadati laysa ghair kaman ka ce sinnu sinnu kaga harafi guda uku ne da shi in ka tashi yin jam'in sai ka ce sinwanun kaga ka ƙara harfofi guda biyu ka ƙara alif da nun a ƙarshe kuma wannan ziyadan ba irin ziyadan tasniya ba ne wannan ziyada ne na jam'u taksir taghayyurun bi ziyadati laysa ghayr tunda sinwan din nan baya gwada tasniya yana gwada jam'i ne kamar da Allah yake cewa sinwanun wa ghairu sinwan sinwan din jam'a ne li sinu sinu mufrad sinwan jama jamu taksir din shi shi kaga ƙari aka samu harfofin ba rage ba shakalin su duk iri ɗaya amma akwai ƙari a jam'in shi sai taghayyur na hudu da cikin jam'u taksir shine wanda ake kiran shi taghayyurun fi shakli ma'an naqs shi akwai canji canjin ma ba ta bangare ɗaya ba ta bangare guda biyu na farko fi shakl wasalin za ga ya bambanta kuma za ga an rage harfofi a jami kamar ka ce sarir mufrad sarir gado mufrad ne kaga harufofin shi guda hudu in ka tashi yin jam'in shi sai ka ce surur kaga tsakanin sarir da surur taghyir din da aka samu shine na farko na shakl sarir ya fara da fata surur ya fara da damma raɗin farko a mufrad na sarir yana da kasra rana biyu a jikin kaliman surur da dammash kaga tagayyur ɗin da aka samu na farko kenan a jikin shi wannan nau'i na jam'u taksir na biyu kuma akwai naqs a mufrad akwai ya a jam'a kuma babu ya wannan a mufrad ɗin shi sarir jam'in shi kuma surur wannan shi ne ake kiran shi a jam'u taksir taghayyurun fi shakli ma'an naqs shakali wasali ya canja tsakanin mufrad da jam haka kuma an samu ragi a jikin kalima na mufrad din a jam'i an rage kamar yaɗin da take cikin sarir ba ta cikin jam'i shi yasa ya zama surur kamar kitab kitabu mufrad littafi jam'in shi kuma kutub kaga tsakanin kitab mufrad din da kutub akwai canji na wasali wannan ya fara da kasara aka ce kitab wannan kuma ya fara da zamma aka ce kutub taɗin kitab da fatha take na kutub kuma da zamma kaga taghayyurun fi shakl shakali wato wasali ya bambanta tsakanin mufrad da jama kuma bayan taɗin farko na kitab akwai alif amma a jam'i kuma aka ce kutub an goge shi babu shi sai ya zamanto taghayyurun fi shakli ma'an naqs haka ahmar da humr abyad bid duk yana ƙarƙashin wannan nau'i na hudu na jam'u taksir da ake kiran shi taghayyur din da aka samu a jikin shi ta bangare guda biyu fi shakli wajen wasali ma'an naqs da kuma samun ragi na harafi tsakanin mufrad da jama sai nau'i na biyar na jam'u taksir shi kuma taghayyurun fi shakli ma'a ziyada kishiyan wanda ya wuce shi akwai canji tsakanin mufrad da jama wannan canji kuma na wasali ne shine ma'anan fi shakl ma'aziyada akwai ƙari ga mufrad ɗin ga yanda yake jam'i kuma a yi ƙari bayan bambancin wasali kamar ka ce sabab mufrad a jam'in ka tashi jam'ar taksir sai ka ce asbab kaga sabab harafi na farko ya fara da fatha harafi na biyu ma da fatan shi sabab ba na biyu da fata a jam'i kuma aka yi ziyadan harafi guda ɗaya a farko ya zamanto asbab aka ƙara ziyada kuma a tsakiya harafi na biyun ƙarshe a ƙara mai alif sai zamanto asbab yadda muke gani shakali ya canja kuma akwai ƙarin harfofi haka kuma ka ce batal da abtal mufrad ga shakalin shi nan fataha guda biyu a harafofin farko a jam'i kuma kaga an yi ziyadan alif a farko an yi ziyadan wani kuma kamun harafin ƙarshe ya zama abtal haka hind da hunud hind mufrad hunud jam'u taksir an yi ziyadan wau a farkon jam'i wanda babu shi a mufrad an ƙara ziyadan wata wau kuma kamun harafin ƙarshe wanda ita ce dal a hind wanda babu shi a mufrad haka sabo siba zi'ab shuja shuja'an shine nau'i na biyar wanda taghayyurun fi shakli ma'a ziyada canjin da aka samu a jikin shi shine fi shakl wajen wasali ma'a ziyada kuma da ƙarin harufofi wanda babu su a mufrad din sai nau'i na shida na ƙarshe wanda shine taghayyurun fi shakli ma'a ziyadati wan naqsi jami'an tagayyur din da aka samu a jikin shi tunda dole a samu tagayyur shine ma'anan jam'u taksir a samu tagayyur daga tsakanin sigan shi na mufrad zuwa jama a samu dan bambanci bambancin ba ziyadan wasu harfofi bane kamar sauran jam'o'i a bambancin zai iya zamantowa wasali ne kawai ko wasali da ragin harafi ko ragin zalla ko kuma wasali da ƙari ko kuma wasali da ƙari da ragi gaba ɗaya wanda shine nau'i na shida tagayyur ne fi shak canji ne aka samu a shakali wato wasali kenan ma'a ziyadati ga ƙarin wani harafi wanda babu shi a mufrad wani naqs ga wani ragin wani harafi kuma wanda da akwai shi a mufrad a jam'i kuma gashi babu misalin shi kaman ka ce karim karim kaga harfofin shi guda hudu in ka tashi yin jam'in shi jam'u taksir sai ka ce kurama kaga harfi na uku na karim iya ne in ka dubi jam'in kurama za ka ga babu ya gaba ɗaya shine ma'anar naqs haka harafin kalmomin karim guda hudu babu alif babu hamza amma in ka dubi jami'i korama za ka gaggawa ga alif din harafi na biyun ƙarshe ga hamza kuma a ƙarshe wanda dukkansu babu su a cikin karim sai zamanto shi ne ziyadan da aka samu in ka dubi farkon harafi na jikin karim wanda shine na kaf za ga shakalin shi fatha ne a jami kuma in ka duba za ga wannan harafin dai shine amma kuma shakalin shi wato wasalin shi damma ne ba fatha ba shine taghayyurun fi shakl da aka samu a jiki kaga a jikin wannan mufrad din an samu tsakanin shi da jam'in shi an samu taghayyurun fi shakli na wasali kaman kaf da kaf din farko wannan da fata wannan da zamma haka kuma raɗin karim da kurama wannan na mufrad din da kasra wannan na jam'i kuma da fata kaga tagayyur din da aka samu a jikin wannan a shakali a wasali kenan bin naqs naqasi kuma da aka samu shine a jam'in babu ya gashi kuma a jikin mufrad kaga an rage mai wani harafi ziyada da aka samu kuma shine na alif da hamza wanda suke ƙarshen kurama wanda babu ɗaya daga jikinsu a jikin mufrad wanda shine kari haka wani misali raghif rufan katib kutab amir umara duk wannan su ma suna ƙarƙashin wannan nau'i na shida na ƙarshe wanda shine taghayyurun fi shakli ma'a naqsi wa ziyadati jami'an kaga wayannan su ne gaba ɗayansu ake kiransu jam'u taksir wanda shine muka ce ta'arifin shi ma dalla ala akthara min ithnaini aw ithnataini ma taghayyurin fi sighati mufradi to taghayyur din shine muka ambata ga sunan guda shida to kaga wannan dukkansu jam'u taksir din in yana in ya zo wajen da ake buƙatar raf'a shine za ga damma ta bayyana a jikin shi yana cikin wajaje na biyu wanda damma take zamantowa alama na rufa shine wannan wanda muka gama bayani akan shi jam'u taksir wanda zai iya zamantowa muzakkar kamar ka ce rajul jamu taksir din shi ya zama rijal katib kutab duka mazaje ne ka gani zai iya zamantowa kuma mu'annas ne kamar hind da muka yi misali jam'in shi hunud kaga wannan mufrad din ta mace jam'in kuma mata zainab mufrad zayanib jam'in shi jam'u taksir kaga ɗaya daga cikin bambancin shi da sauran jam'o'i kenan yan uwan shi jam'u al-muzakkari salim da jam'u al-mu'annasi salim su kaga dole jam'in ko ya gwada mace mata zalla kamar jam'u al-mu'annasi salim ko kuma ya gwada jam'i ne na maza zalla amma banda jam'u taksir shi zai iya zamantowa jam'i ne na maza kamar rijal zai iya zama kuma jam'i ne na mata kamar hind da huno da zayanib jam'in zainab kaga shi jam'i ne zai iya zamantowa na maza kuma da mata a lokaci ɗaya haka wannan damma da take zamantowa alama na raf'a a wannan babi na jam'u taksir za ta iya zamantowa zahira kaga damma a fili ana ganinta kamar misalin da muka bayar na rijal jami'in rajul da kuma hind mufrad din hunud kaga wannan damma a fili za ganta ba a ɓoye ba kamar in kayi misali duk inda ka ganta in dai a mahallin raf'a ne za ka ganta da damma zahira za ta iya zamantowa kuma wannan damman ta zamanto muƙaddara ne kamar sakara da jarha kaga su nan in ka tashi suka zamanto suna mahallin raf'a dole don man ƙaddara ta za ka yi haka azara haka habala in ka tashi in misali in ka ce kamar na farkon ka ce ƙamar rijalu wa zanibu قام فعل ماض مبني على الفتح الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة الواو واو العطف والزيانب معطوف على الرجال والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة kaga wannan misali za gansu dukkansu marfu'ain ne su duka rijal da zayanib alamar raf'an ita ce damma damman kuma ga ta nan zahira ba kaddara ta aka yi ba na biyun kuma in ka ce hadara aljarha wal azara hadara fi'l madi mabni ala al fath aljarha fa'il marfu' بدمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الواو واو العطف والعذارة معطوف على الجرحى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر فقد جرحى أذار أنا سنا محلي نرف وأن بالفاعل وأن كما معطوف على الفاعل علامة رفع شين ضمة مقدرة ضمة إذا قدرتها أكم وأن ألف دين قرشي لازم وأن ديكي قرشان كلمة abin da ya hana ta bayyana ita damman shine at-ta'azzur mani din da ya hana shi bayyana kenan shine at-ta'azzur wanda da baya mun yi magana akan mawani wanda shine na farko at-ta'azzur da thiqal da munasaba to kaga wannan babi na biyu kenan wanda damma take zamantowa alama na raf mun faɗi na farko al-ismul mufrad wannan shine na biyu jam'u taksir malam yace al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'u al-muannas salim kaga na uku inda damma take zamantowa alama na raf shine jam'ul mu'annasi salimu shi kuma jam'ul mu'annasi salim shine ma dalla ala akthara min ithnatayn bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih jam'ul mu'annas jam'i ne na mata zalla ba kamar jam'ul taksir wanda zai iya zamantowa jam'i ne na maza haka kuma zai iya zama jam'i ne na mata shi wannan jam'i na mata ne zalla shi yasa ake kiran shi jam'ul mu'annasi salimu ya zama salim ya zama mu'annas saboda na mata ne zalla ya zama salim saboda tsakanin jam'in shi da mufrad ɗin shi ba a samu canji ba ba a samu ƙari kawai aka samu ba canji ba ne ba a samu kusur ba shi za ka kira shi da jam'u al-mu'annasi as-salimu jam'u mudaf mu'annasi mudaf ilayhi as-salimu na'at li jama ba ka ce jam'u al-mu'annasi salimi ba dai ka ce jam'u al-mu'annasi salimu saboda salim sifa ne na jama ba sifa ne na mu'annas din ba shine ma dalla ala akthara min ithnatayn wanda jam'i ne wanda yake gwada sama da mata guda biyu cewa mata kuma rashin yalwa ne na hausa in a misali za ga wasunsu ba matan ba ne bi ziyadati alifin wata jam'in nan yakan kasance tsakanin mufrad da jama ƙari ne ake yi ƙari guda biyu alif wata wannan alif wata ɗin dole su zamanto ƙari ne wanda babu su a mufrad misali kamar ka ce zainabu zainabu mufrad in ka tashi jam'in shi jam'ul mu'annasi salim ka ce zainabat kaga tsakanin zainab da zainabat ƙari ne na alif wata da ka yi su ka ƙara a jikin mufrad ɗin kana cire wannan ƙarin ya ba da mufrad kana ƙarawa ya ba da jam'i na mata kaga zainab suna ne na ta mace amma kuma ba alaman mace a jikinta zainabu ba kaman fatima ba fatima suna ne na mata kuma ga alaman ta mace a jikin mufrad ɗin in ka tashi mai da shi jam'ul mu'annasi salim sai ka ce fatimat haka hammam mufrad hammamat jam a misali ya kai cewa ja'a zainabatu wa safara al-fatimatu ja'a fi'lu madi mabniyun 'ala al-fath الزينبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة kaga damma ta zama alamar rufa a wannan babi na uku wanda a cikinsu ne kawai damma take zamantowa alama na rufa wanda daga wannan sai na ƙarshe kenan haka safar al-fatimatu سافر فعل ماضي والفاطمة فاعل مرفوع wa alamatu rafi ad-dammatu zahira bambancin wannan jam'i kuma da duk wanda ya gabace shi shine cewa damma a wannan babin ba ta taɓa zamantowa muƙaddara ba za a taɓa ƙaddara damma a jam'ul mu'annasi salim ba sai a waje guda ɗaya sai in ka yi idafanta liya'il mutakallim wajen munasaba kenan sai ka danganta ta da kanka kai mai magana ka ce hazihi baƙarati wa'innan shanuna ne hazihi mubtada wa baƙarati khabar baƙarati jam'ul mu'annasi salim saboda mufrad ɗin shi baƙara jam'in shi na mu'annas salim ya zama baƙarati to kaga sharaɗi ne a wannan jam'i ya zamanto ziyadan alif wata ɗin dole su zamanto ƙarin su akai amma in ɗaya daga cikinsu ko dukkan suka zamanto juz min kalima ba ƙarin su aka yi ba ta hukunci zai canja saboda abinda yake bambanta ta kenan da sauran jam'o'i musamman jam'o taksir in wannan alif da take jikin mufrad take jikin jama' ta zamanto a tana cikin mufrad juz min al-kalima to ba za a kira ta jam'ul muannas salim ba sai a kira ta jam'u taksir kamar ka ce al-qadi kaga jam'in shi al-qudatu qudatu jam'i ne na qadi ga alif wata a ƙarshen shi amma wannan alif wata ɗin shi dukansu ƙari ne ziyada ne aka samu akan aslil kalima aslin mufrad ɗin wanda alƙadi shi ne aka samu ba ƙari ba ne ba ziyada ba ne na dukansu biyu haka da'i da du'atu sai zamanto kaga tun da ba za'ida ba ne sai zama jam'u taksirin ne ba jam'ul muannas salim ba saboda asalin qadi qudaya in fatahat liya taharrakat liya in fataha ma qablaha ulibat alifan sai ta zamanto quda to wannan alif din da yake jikin quda munqaliba an ya kalbinta aka yi da asalinta ya ne kaga ba ƙari ba ne kenan haka kuma in ka ce mayit mayit da amwat mayit mayit mufrad amwat jam'in shi kaga na farko mayit mufrad jami shi amwat wannan taɗin ƙarshe ɗin ƙari ce ko kuma a juz min kalima kaga ba za'ida ba ce tun daga tana a ƙarshen kalimar mufrad ɗin wanda shine mayit haka bait da abiyat bait kaga ƙarshe ta jami'in shi kuma aka ce abiyat akwai ƙarin alif amma kuma taɗin ba za'ida ba ce juz min kalima haka saut da aswat kaga duwayin nan an samu ƙari na harafi guda ɗaya na alif amma taɗin kuma sai ta zamanto juz'un min kalima ba za'ida ba ce kamar yadda da jikin ƙadi da ƙuda an samu guda ɗaya ita ce za'ida ita ce taɗin ƙarshe alif ɗin juzu min kalima da da'i da du'a haka ya mai da su jam'u taksir ba jam'ul mu'annas salim ba haka amayit da amwat mayit da mayit duk abu ɗaya ne a wajen wasu wasu kuma suna bambantawa suna cewa mayitu shine wanda masirin shi zai mutu za gan shi da sauran ran shi za ka iya gaya ma mutum da ran shi ka ce mayit gashi kuma da ran shi amma ba zai yi ka ce mayit da takfif ba shadda ba sai wanda ya riga ya mutu gawa kenan shine za a iya gaya ma haka a wajen wanda suke bambanta biyu shine ya sa'ili تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ما عنه تسأل فما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل a wajen wanda suke bambanta mayit ya iya zamantowa da ran shi zaka iya gaya mai amma in ya zama gawa haƙiƙatan gashi nan za sa a kabari sai ka kira shi mayit shi yasa aka ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun da shadda ba su kuma nan da ransu bi dalil da su ake magana a wajen wanda suke bambanta su kenan kaga mayit da amuwat ta ɗin ba za'ida ba ce juz'un minal kalima shi yasa to tun da sharaɗin wannan jam'i sai sun zamanto dukkansu guda biyu ne alif wata mazidatain dukkansu sai sun zamanto ƙari ne ba wani ɗaya daga cikinsu ba zai zamanto harfin asliyun ba sai ya zamanto ziyada ne ƙara shi aka yi ƙara a jikin mufrad to da ƙadi ƙudatu jam'in shi da ya zamanto ƙari an samu harafi ɗaya juz'un min kalima wanda shine alif da yake jikin ƙuda ta ɗin kuma ta zamanto za'ida sai aka ƙi karɓa ba zai zamanto jam'ul mu'annas ba sai dai zamanto jam'u taksir haka mait da amwat da bait da abiyat saut aswat cikin harfofi guda biyun ƙarshe alif wata ɗin ba dukkansu ba ne mazidatain guda ɗaya ne zaid ɗaya kuma asli juz'un min kalima sai ya zamanto shi ma ta ɗin ita juz'un min kalima alif ɗin kuma ita ce za'ida bait abiyat sai ya zamanto jam'u taksir ne ba jam'u al-muannas salim ba to kaga wannan babi na uku kenan wanda addammatu takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi' yace dama al-ismu al-mufrad na farko jam'u taksir na biyu jam'il muannas salim wanda shi ne yanzu muke kan shi wannan jam'in kuma haka yake ko kuma ana ƙiyasin shi sama'i ne duk abin da aka ji an yi a karɓe shi a haka ko kuma a kai ma za ka iya malamai suka ce wannan ƙiyasi ne wani malami yana cewa wa qisfu fi zita wa nahwi zikra درهم مصغر وصحراء زينب ووصف غير العاقل غير ذا مسلم للناقل wannan jami'in akwai abubuwan da su kaɗai ake musu wannan jami'in jam'ul mu'annas salim duk wanda yake da ta ko da ta ɗin nan ta zamanto da take jikin shi tana gwada ta mace ne ko ba ta mace ba saboda attanis guda biyu ne akwai ta'anisul lafzi akwai ta'anis ma'anawi akwai ta'anis lafzan wa ma'anan akwai ta'anis kuma ma'anan faqat la lafzan da aka ce jam'ul mu'annas ta'nisin zai iya yiwuwa a jikin kaliman ne kawai amma mai ɗauke da kalima ko mai ɗauke da sunan namiji ne kaman talhatu talhatu kaga wannan mu'annas ne lafzi amma kuma muzakkar ne ma'anan talha sunan maza ne amma kuma kaliman sunan na mu'annas ne akwai kuma mu'annas lafzan wa ma'anan kaman fatimatu fatimatu kaga kaliman sunan shi kan shi na mata ne kuma ya zamanto mai shi mata mace ne in ta macen aka sa aka yi sama namiji suna fatimatu sai ya zamanto kaman talhatu lafazin mu'annas ma'anan shi kuma muzakkar akwai kuma wanda mu'annas ma'anan ne kawai ba lafzan ba kaman zainabu zainabu a jikin shi kaga baya gwada ta mace lafazin shi baya gwada ta mace sai dai taskiri hala amma ma'anan shi mai ɗauke da sunayen wanda ake sa ma zainab in ta zama ta mace ne kaga sai ya zama to ta anis ma'anawi faqat ba lafzi ba in kuma ka sa ma namiji zainabu sai ya zama to muzakkar ne lafzan wa ma'anan to kaga shine wa qisu fi dhita wa nahwi dhikra muannas bil alif kenan da muannas bit ta sune zaka musu jam'u al muannas salim haka in kai tasghiri kaman kai tasghirin dirham wa dirhamun musagharun wa sahra wannan sawa tanis din ya zamanto bi alif mamduda ne ko maqsura dai tanis ne to za a mai wannan jami sahara saharawat dirham durayhamat haga dirhamun musagharun wa sahara wa zainabun muannas ma'nawi wa wasfu ghairi al-aqili wa ghairu za musallamun lin-naqili haka wasfi in zaka sifanta wani abu wanda li ghairi al-aqil zaka iya mai wannan jam'i kamar ziyadan alif da ta a ƙarshen shi ya zama jam'ul mu'annas salim haka na farko da muka ce qisu fi zitta wanda yake ɗauke da ta sawa'un shi asalin shi mai ɗauke da sunan namiji ne ko ta mace ba dukkan shi ba ne akwai wa'inda za gansu ƙarshe da ta wa kuma an tashi jam'i ba za a musu jam'ul mu'annas salim ba shi ne wani malami yake cewa wa kullu ma unnitha bitta yujma'u bi alifin wa ta'i qawlun mutwa'u duk abin da aka mai tanisi bitta yujma za a mai jam'i bi alif wa ta wanda istilahin wasu ne aka ji ba su ce jam'ul mu'annas ba saboda ihtirazan min wasu kalmomi wanda ba ba mata bane ba za a kira su da mu'annas ba zaka ji za su ce maka aljam bil alif wata jam'in da yake zuwa da ƙarin alif da ta manyan malamai na gaba zaka ji su haka suke cewa amma bita wa alifin qad jumi'a alif wata ba ce jam'ul mu'annas ba haka wannan ma yace kullu ma unnisa bitta yujma'u bi alifin wa ta'i qawlun mutba'u واستثني من هذا الذي قد ذكر ثلاثة ألفاظها لن تنكر شاة ولفظ أمة ثم الشفاه فجمعها بما مضى لن تعرفه يتدوني جمعي دوة duk abin da za a mai duk wani mu'annas ɗin da za a mai jam'i da ta alifuwarta duk wani mu'annas wanda in an tashi mai jam'i za a iya mai jam'i da alifuwata al'alif wata ɗin nan su zama mazidatai ya ce haka ƙa'idan yake sai dai kuma akwai istisna'i a ƙa'idan nan wanne ne istisna'i ya ce kalmomi guda uku a sunan da ta a ƙarshe kuma in ka tashi musu jam'i ba za ka musu jam'i da alif da ta mazidatai ba شنو معنى واستثني من هذا الذي قد ذكر ثلاثة ألفاظها لن تنكر wannan ƙa'ida na duk wani mai ɗauke da ta in ka tashi mai jam'i aka mai jam'i da alif wata ƙa'ida ce an cire kalmomi guda uku talasatan alfazu halin tunkara lafazin farko shine shatu ashatu kaga gata tana ɗauke da ta amma in ka tashi mata jam'i ba za ka ce shatawat ba misali ba za ka mata jam'ul muannas salim ba ba za ka mata ƙarin alif wata ta baka jam'i ba dole sai dai ka mata jam'u taksir za ka ce shiya kaga yana ɗauke da ta amma kuma ba mai jam'i ba ya saba ƙa'ida haka ama wato sha shatu akuya kenan jamin ta shiya ga ta kuma ɗauke da ta haka amatu amatu baiwa ko kuyanga ba ta ɗauke da ta amma kuma in ka tashi mata jami'i ba za ka mata jami'i irin na jamu almuwannas salim ba in za ka mata jami sai dai ka ce ima ba za ka ce ba jam'ul mu'annas za ka mata ba amma ima ko ayami jam'i ne amma ba jam'i na jamu taksirin ne a jam'ul mu'annas salim ba haka shafa shafatu leɓe kenan in ka tashi yi mata jam'i ba za ka mata jam'i da na mu'annasi salim ba sai dai ka ce shifa jam'u taksir to kaga wannan cewa na farko kenan duk wani mai ɗauke da ta kalima ko suna mai ɗauke da ta an tashi mata jam'i wannan jam'i za a mata wa'innan ukun su sun saba ƙa'ida haka kuma akwai wasu jam'o'i na jam'u taksir wanda za a wadata da su kaga abun ta mace ne amma an wadata ba za a mai jam'i daga jikin shi ba sai a ɗauko wani jam'u taksir ya wadatar kamar nisa da niswa sun wadatar in kana so ka yi ma mata jam'i ba za ka ce akan imra'a ba sai an nemo ma imra'a jam'i daga jikin kaliman shi ba saboda me yasa saboda istighna'an bi taksiriha an tashihiha an wadata da kassara ta da aka yi jam'u taksir din tana da jam'u taksir a can gefe bai da alaka da kalman sai dai a ma'ana alaƙansu ba lafazi ba ne ma'anawi sai ka wadata da wannan jam'u taksir ɗin ba sai an yi ma wannan jam'u tasfih ba lafzu nisa'in niswatun qad yughni an jam'i mar'atin bi nazarin yughni kaga wannan waje na uku kenan wanda addammatu takunu alamatan lirrafi sai waje na hudu na ƙarshe wanda malam ya ambace su ce amma dammatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi'a الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نهد نقرشكم شين الفعل المضارع عند لم يتصل بآخره شيء وأن qaidi na cewa lam yattasil bi akhiri shay ko kuma a ce lam yattasil به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة قيدي ne wanda yake fitar da fi'li mudari'in da ga ƙarshen shi aliful isnaini ya yi ittisali da shi kamar yaktubani fi'l mudari' amma ittasala bihi aliful isnaini wa yansurani kaga anan misali addammatu ba za ta zamanto alama lin rafi a jikin yaktubani ba هكا ما اتصل به واو الجماعة فعل مضارع يعني أما واو الجماعة يا اتصالي دشي كمن يكتبون وينصرون نا الضمة لن تكون علامة للرفع أجت يكتبون دا ينصرون سبود اتصل بآخره واو الجماعة هكا نأوك وان اتصل به ياو المخاطبة ya ɗin wanda ake magana da ita ta ittisali da jikin fi'il mudari ɗin kamar taktubi na watan suri na a ga yawon mukhataba ya yi ittisali da fi'il mudari ɗin to a wannan halaye guda uku a wajen da alifu lisnain zai ittisali da fi'il mudari ko wawul jama'ati zai ittisali da fi'il mudari ko ya ulmukhatabati ya ittisali da fi'il mudari alaman damman shi ba zai zamanto alamar raf'an shi ba zai zamanto bi damma ba sai dai zamanto bi subutin nun kaga yaktubani wanda tasala bi aliful ithnaini aka ce zaidani yaktubani na yaktubani fi'il mudari marfu' وعلامة رفعه ثبوت النون nun ɗin nan da su tabbata shi yake gwada cewa marfu'i ne shi ne alaman shi wanda zai zo nan gaba a wannan ba yi magana a babin da annun ta kunu alamatal lirrafa in kana so kuma kamar da yaktubani ya zamanto ba marfu'u ba shine sai ka goge nun ɗin ka ce lam yaktuba kaga ka cire nun ɗin haka lan yaktuba haka yaktubuna aka ce wannan ittasala bi wawul jama'ati sai zamanto marfu wa alamatu raf'ihi subutun nun in kana so ka mai da shi ba marfu ba sai ka goge nun lam yaktubu lan yaktubu haka matasalabi ya'ul mukhatabati in ya din mace wanda ake magana da ita ittisali da fi'il mudari ba damma bace za ta zamanto alamar rafa ita ma har yanzu butun nun tabbatan nun din shi yake gwada alama taktubina in kana so ya zamanto ba marfu ba ya zamanto majzum ko mansub sai ka goge nun lam taktubi walan taktubi haka har yanzu kuma cewan malam da ya lam yattasil bi akhirihi shay qaid ne da ya cire guda uku aliful isnaini ko wawul jama'ati ko yawul mukhatabati haka har yanzu kuma ya cire nunu taukid nunu taukid ta shiga jikin fi'il mudari ba za ta zamanto marfu'a biddamma ba nunu taukid din nan ko khafifa ce ko saƙila ce kamar cewa la yusjananna wa la yakunanna yusjananna fi'il mudari ittasalat bi nunu taukid haka ya kunanna to a wannan halin zai zama to fi'il mudari mabniyun ala al-fath liittisali bi nuni taukid haka cewa wala nunun niswa walam yattasil bihi nunun niswa qaidi ne da yake cire fi'il mudari din da nonon niswa ta yi ittisali da shi an ka ce wal walidatu yurdi'na yurdi'na fi'il mudari اتصلت به نون النسوة سي زمنت فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة هو مبني على السكون هيجا wannan waje na hudu na ƙarshe kenan wanda addammatu takunu alamatan lirrafa shine na fi'il mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay cewa lam yattasil bi akhirih shay قيد أخرج ما اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياو المخاطبة علامة الرفع جكينش أو أن وند اتصلت به وإن أبوه قدعو كشيني ثبوت النون بعد ما با أكما اتصل ما اتصلت به نون التوكيد خفيفة كو ثقيلة بذي زمنته مرفوع بالضمة با سيدي زمنت فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة كو خفيفة هكا نون النسوة سي زمنت قرشن أبواب قداه لكينا وند الضمة تكون علامة للرفع وند ما ليتي أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضيع الاسم المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وإن ننسوه لجنا سي زمنت أنقما دا علامة الرفع الأصلية وليتت الضمة دام علامة الأصلية قدادين سي علامو من تسورا da su alamat far'iyya ne ba alamat asliya ba za mu tsaya nan sai darasi na gaba mu tattauna akan alamat arraf alfar'iyya وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah an saurari karatu kashi na biyu kenan a cikin wannan littafi mai suna muqaddimatu ajrumiyya tare da asaidi mubashir ibn maulana shak tahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu Uh, wanda subtle faida special media kawai bauchi suka ɗauki uh, suka yi recording uh, kai tsaye domin samun wa'annan karatuttuka za a iya tuntuɓar mu ta whatsapp ko kuma telegram ko shafinmu na whatsapp na facebook wato subtle faida special media bauchi Uh, ga whatsapp number don bayar saboda mutane da dama suna so su rika samun karatuttuka amma babu yadda suka iya wato yadda za su yi su sami karatun to mafi sauƙi za mu ba su whatsapp number mu in suka mana sallama ko kuma magana sai mu sa su a group ɗin da za su rika samun waɗannan karatuttuka ga whatsapp number kamar haka 070 3778 5777 wannan shine whatsapp number mu a yi sauraron lafiya islam